بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله ألا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لو نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون بالأرض بغير الحق ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبرن وعد الله حقا فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين وتر رمضان هجرة لشكرة دولة يهود ثلاثين شدة daidai da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha muna cikin tafsirin surat al-arab kuma za mu mai mai aya ta ɗari da hamsin zuwa aya ta ɗari da hamsin da takwas insha Allah ta'ala wannan darasi yana dauke da bayani akan cewa Allah madaukaki ya tsananta shari'ar ta akan banu Isra'ila قال الله تعالى ولما رجع ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وأنقل الواح وأخذ برأس أخيه يدفه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما رجع موسى الى قومه لوكتين da annabi Musa alaihi salam ya dawo ga jama'arsa ga kubana azifan yana fushi yana cikin tunduri wato shadidul gaba qala sai ce duk sama ka rasu ne ne ba kir da abinda kuka wakilta ne a baya tafiya ta abinda kuka aikata a baya na sai Musa alaihi salam ya ce kir da shi أعجبتم أمر ربكم شنكم حذرت الأمر الله مهلكين كينا وأبقى الأرواح كما عليه موسى عليه السلام سيجي فرد أبوه وأخذ برأس أخيه يجره إليه يكام كان أنقوان فقرشين أن هارون عليه السلام يجره إليه ينا جنس دوا غريش قال ابن أمي يا سيدان قواتا إذا كتجون أمة قواتا kamar yadda ibnu kathir yake faɗa inna ma qala ibnu umma li takuna arhaq wa anja'a inda wa in lam yakun shakiku li abihi wa ummihi da annabi harun da annabi musa alaihi assalam baban su dai maman su daya wato dan uwan su ne shaki amma ya ce ibnu umm ya kai dan uwa idan aka hada mutum da alaƙar da ke tsakani ta wajen uwa yana nuna akwai tausayi saboda uwa mai tausayi ce saboda kai za ka ce dan uwa na ba dan uba ba aka ce dan uwa na wato akwai tausayi tsakanin a nan nake so in tabbatar da tutukan harshe da nayi cikin bayani da na gabatar a jiya na jingina wannan magana ga annabi Musa alaihi salam kuma ina neman gafarar Allah wato annabi Harun alaihi salam shi ne wannan magana aya ta dauki maganar annabawan nan guda biyu farkon ta maganar annabi Musa alaihi salam karshen ta kuma amsar annabi Harun alaihi salam Alai Musa alaihi salam ya dawo daga gana wasu da Allah subhanahu wa ta'ala ya tarar da bani Isra'ila suna bautan dan baraki hankalinsa ya tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa babu ba na Afrika to haka ya kama dan wato kan dan uwansa Annabi Harun ya jurruhu ilayhi yana jansa zuwa gare shi wannan yana kama da bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya a suratul Taha aya ta 92 zuwa 93 ma mana'aka idu ra'aytahum qawlu Allah tattabi'a ya kai haruna me yasa lokacin da kaga banu isra'ila sun bace me yasa baka dini ba afa akwai ka amri shin ka saba umarni na kenan annabi Musa yake tambayar annabi Harun alaihi salam lokacin da annabi Harun ya bashi labari bi udurihi fa qabila kufra ya karbi uzurin dan uwansa shi yasa yake cewa za ka akur bi lihiyati wa la bi'ati kada ka kama jemuna kuma kada ka kama kaina inni khashitu an takuna farrata bayna bani isra'ila wa lam tarku qawli ni na ji tsoron zaka ce ka raba kan bani isra'ila idan har na bar su da bika saboda haka yasa ban ma bika din ba ba za ka saurari magana ta ba saboda ya san halin dan uwansa wato shi annabi harun yana da saukin hali annabi musa alaihi salam yana da tsananin hali haka Allah ya hada saboda ne saboda tafiyar ta yi sauki shi yasa annabi musa da kansa ya roki Allah ya Allah ka sa in samu dan uwa daga cikin gida na saboda na san zafi na ka sa in samu dan uwa wanda zai zama yana taimaka min wajen tafiya wannan da'awa Allah ya taimaka masa da annabi Harun alaihi salam don haka yasa annabi Harun ne yake cewa wa lam tarku qawli ba za ka saurari magana ta ba wannan dalilin yasa anan suratul a'raf annabi Harun alaihi salam yake cewa ibnu umma ya kai dan uwana inda al-qawma sabaquni wadannan mutane sun raunana wa kadu yaqtuluna li sun kusan kisa na wala tushmit bi al-a'la kada ka sa makiya ki murna game da ni domin idan abokan gaba suna ganin ni da kai ga nan muna faɗa da juna a gaban jama'a kaga makiya za su yi farin ciki wala taj'alni ma'a qawmi zalimin kuma kada ka sa da cikin mutane a zalimi wanda sun bauta ma kan malaki kaga yana bashi hakuri kuma annabi Musa alaihi salam lokacin da ya fahimci lallai annabi Haruna ba shi da laifi kamar misali a kura su ba aya ta take ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري الله يا رجا يا وانك النبي هارون عليه السلام kafin dawowar annabi Musa annabi Harun alaihi salam ya yi tsawatar ma banu Isra'il ya ku jama'a ta wannan dan malaki da kuke gani fitina ce gare ku amma hakikanin mahalicin ku shine Ar-Rahman ba dan malaki ba fattabi'u ni dan haka ku bi ni wa atiu amri bi biyayya ga ga, ga umarnina ba wannan lokaci da Annabi Musa ya gane lalle dan uwan sa baki da laifi da yace a gaba قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال سأل موسى رب يا الله اغفر لي ولأخي كغافر كامل لكم وانا وأدخلنا في رحمتك فشكر دمو شكر رحمتك وأنت أرحم الراحمين كي نمكي جن كم ما تجن لي موسى عليه السلام يا الدعاء مكان فلكم وانت أنك هارون عليكم السلام إن الذين اتخذوا إن الذين اتخذوا العزل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا الإجلاء Annabi Musa alaihi salam ya ce lallai waɗanda suka riki wannan ɗan maraki sai na rubun gabahun min rabbihim wani fushi daga wajen mahaliccin su zai same su kaga Allah bai ba su kake waɗanda suka bauta ma ɗan marakin nan akwai wani fushi daga wajen Allah wanda zai same su wa zillatun sannan kuma akwai wani kaskanci da za su samu fil hayatin duniya a rayuwar su ta duniya wa kazalika najid al muftarin kamar haka ne muke saka wa masu kirkiro karya والذين عملوا السيئات والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات ولن تسكي أيك لليبك ولن تسكي أيك لليبك ثم تابوا من بعدها لجباية سكتوبا وآمنوا كما سكي إيماني سكجار أيكا سوء inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim lalle Allah mahaliccinka a bayan wannan tuban a bayan gyara aikin lalle Allah ne yawan gafara ne Allah ne yawan jin kai wanda wato wannan yana tabbatar mana cewa wannan siffa ta Allah ta kasance tare da shi wanda siffa ce ta zaki na Allah subhanahu wa ta'ala gafara da yafewa da jin kai siffa ne na zakin Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa tun tuni Allah ke da wannan sifa tun zamanin Annabi Musa alaihi salam wanda yayi laifi daga baya ya tuba komai girman laifi idan dai mutum ya tuba ya gyara aikin sa Allah zai gafarta masa idan aka ce rahimun har ma Allah ya masa jin kai bayan ya maka gafara ya maka jin kai saboda ka ba laifin da ya fi karfin Allah maka ya gafarta mu ba falamma sakaka an ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فلما سكت عن موسى الغضب فإذن دكشي ينسو كأنه موسى عليه السلام لما سكت سكن عن موسى الغضب lokacin da fushi ya yi shiru ana nufin fushi ya nutsu fushi ya nutsu ga annabi Musa alaihi salam kaga hankalin sa ya kwanta ke Allah ke cewa sai da hankalin annabi Musa ya kwanta sai ya ga ai ai ya watsar da allura akaza alwaha ta haka sai dai wannan allura ne wa fi nuqatiha hudan wannan wannan aya ita ce take tabbatar da dalilin da yasa annabi Musa alaihi salam ya zubar da waɗannan allura me yasa ya zubar da allurar fushi saboda haka da fushin ya kau sai ya dauko allura kaga fushin nasa yana da tsanani kwarai wa fi nuskatiha a kofi na wannan waɗannan alluna din hudan wa rahmatul lil ladina hum li rabbihim yarhabu akwai shiriya akwai rahama ga waɗanda ke tsoron mahalicin akwai shiriya akwai rahamar Allah ga waɗanda suke tsoron Allah tabaraka wa ta'ala al-imam al-qurtubi فقرأ يتولى آية في الجامع لأحكام القرآن مجلد نبقى شاشة قريب عن سنة أبو تجي قوله تعالى وكتبنا له في الألواح إذا أكت ألنا أنا لمن وتؤدى يربطها مع عليه موسى عليه السلام دول إلمي من كل شيء تشنسه يريد التوراة يلا في اللسان التوراة شيء أكت وفي نسختها أقوتي لألنا فقل ألنا بابا amma har yanzu duk littafin da ya zama ana jingina shi ga waɗancan alkawara da za ka samu akwai dai shiriyar Allah akwai rahamar Allah a ciki don haka yasa har yanzu a cikin Bible din ana samun ragowar rahamar Allah ta baraka wa ta'ala wanda akan haka ko suke samun shiriyuwa har ma a zauna lafiya saboda rahamar Allah da ke ciki da kuma shiriyar Allah da yasa a cikin wannan alkawara واختار موسى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السبهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا Annabi Musa alaihi salam sai ya zaɓi mutane saba'in daga cikin jama'arsa wato daga cikin banu isra'il limiqatina domin tsayuwar neman tuba ga Allah domin tsayuwar neman tuba wato tsayuwar tuba ga Allah subhanahu wata'ala shine limiqat limiqat wa'adi da Allah madaukake ya ba mu sai da Allah ya ba su lokaci da Allah Isa zai zo da waɗannan banu isra'il wurin da Allah ya ayyana masa inda za su yi tuba ga Allah akan abin da suka aikata to ya zaɓi waɗannan mutane saba'in zaɓen kuma aka yi waɗannan mutane saba'in ɗin saboda za a tafi ne neman gafaran Allah wanda yana nuna cewa ana samun wakilci kenan tun zamanin farko ana samun wakilci tun zamanin farko ba sharadi ba ne zama idan za a yi abu a garin na ce kowa sai ya zo a idan aka zaɓi wasu mutane sai su wakilci garin gaba ɗaya abin da ya faru zamanin alaihi musa alaihi salam alaihi musa ya zaɓi mutane saba'in waɗanda za su tafi masu hankali a nemi gafaran Allah saboda abin da aka aikata laifi ne mai girman gaske an yi shirka da Allah falamma aka zasu murrat wato lokacin suka iso wurin ganawar da Allah sai zamanto girgizan kasa ya kama wato al-sazzalatu shadida ita ce ake kira al-rajma aka samu girgizan kasa mai tsananin gaske amma dai ba su mutu ba a wata riwaya wanda malaman tafsiri ke faɗa cewa wannan girgizan kasa ne wanda ke nuna cewa Allah ne yana fushi da waɗannan mutane yana fushi da waɗannan mutanen da suka zo dai shi ko Allah Musa zaɓar kuma yayi walakin akhadathum ar-rajwa min al-hayba hatta kana al-qalbina maqatilu saboda tsananin girgizan da aka yi hankalin ya tashi shi kansa Allah Musa alaihi salam ya ji tsoron cewa banu isra'ila Allah zai halaka su kafa musa alaihi wa sallam haka yake qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyak ya Allah da ka ga dama da ka halaka su ma tun kafin mu zo nan da ni kaina ba sai ka bari mun zo nan ba ka sa mun sai da zaki ya Allah da ka ga dama tun ba mu hauro mun zo nan ba ma da ka halaka mu da sake tsura ke amma yaya zan zaɓo mutane in zaɓo mutane saba'in saboda mu zo neman gafarar ka ka hallaka yanzu in na koma in ma ni kaɗai na rage dare in na koma in yi mutum ga shi da matan ba hankali ne da su ba ko Abdullahi bin Abbas da ke fassara ya karbo tafsirin Ibn Kathir mujallad da kusa ne da rubuta sama وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج an inna ma akhadathum ar-rajfa ne dalilin da yasa aka samu girgizan kasa ga shi kuma Annabi Musa zaban su baye Annabi Musa ai baya gurin da aka yi hoton kamare baya saboda haka idan aka ce an samu barbar gurbi a cikin ku ai ba abin mamaki ba baya baya nan da saboda haka abin da ya faru ke da waɗannan mutane saba'in da aka zabo a fassara Abdullahi bin Abbas al-Imam Mujahid al-Imam Qatada ibn Jurayj لأنهم لم يزايروا قومهم في عبادتهم العجلة ولا نهوا wato laifin su shi ne na'am ba su bauta ma dan malakin ba amma ba su rabu da masu bautan dan malaki ba a lokacin da aka yi bautan sannan ba su tsawatar musu ba to da aka zo ana zaɓen mutane saba'in da aka ce ai waɗannan ba su bauta ma dan malaki ba duk da cewa ba su hana ba amma ba su bauta ba kaga yan tsaka tsaki kenan to in tsaka tsaki kuwa ai da su da makiya Allah su sai ne saboda shi Allah ba yi son munafiki musabbabi na baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa illa su ba su tare da waɗanda suka bauta ma dan marakin sannan kuma ba su tare da annabi Harun da waɗanda ke hana mutane bautar dan maraki din to amma da aka kai zabe sai ana ganin ai waɗannan da bare saboda sai aka zabo wato wannan yana karanta da kai cewa dole ka zama mai gaskiya kafin ka tsira wajen Allah shi Allah ba a kamanta gaskiya wani shi ba dole ka dawo gefen masu gaskiya ka bar gefen makareta in ka ce kana tsakiya Allah mu tsaki bai ka da kai bai ka saboda haka yasa da aka hauro da su sai ka ta girgiza ina nan ta yake ce ma Allah tabaraka wa ta'ala atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya Allah za ka hallaka mu a dalilin abin da wawayen cikin mu suka aikata wawaye da suka aikata duk da cewa waɗannan ba su kauta ma gunkin ba dama dai su shi ne mutana ai ba ko ba su rabu da masu bautan ba amma dai ai ba su kauta ma gunkin ba saboda ka nan muka yake cewa ko da yake ba su rabu da su din ba amma ai ba su kauta ma gunkin ba waɗanda suka kauta ma gunkin su ne wawaye da cikin su in hiya illa fitnatuka ba komai ba ce face fitinarka تضل بها من تشاء كذا قصد ولا كذا ما تشاء وتهدي من تشاء كما كان تريد ولا كذا ما أنت ولينا كي نجين جبن كرم فاغفر لنا كغافر كامنا وارحمنا أي من جنكي وأنت خير الغافرين كي نمتي في شمع كغافر كذلك wato kaga annabi Musa alaihi salam ya dai karshen magana ya koma yana roƙon Allah gafara a madadin waɗannan mutane 70 da kuma sauran bani Isra'ila yana roƙon Allah maka ya gafarta musu laifin da suka yi ma Allah wato ibtila'uka wa tibaruka wa imtihanuka wannan duk jarabawanka ne ya Allah kamar da Abdullah ibn Abbas ya faɗa da Sa'id ibn Jubair da Abu Aliya Rabi'u bin Alaf da ghairu wahidin min ulama'i salaf wal khalaf madadin da Allah Musa yake cewa shi Allah shi ke da damar ya batar da wanda ya ga dama Allah shi ke da ikon ya shiryar da wanda ya ga dama karshen al'amari shi ne babu mai shiryarwa sai Allah babu mai batarwa sai Allah wannan shi ne gaskiya kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunna kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa anan ya jingina wannan fahimta har ga tabi'ai da sahabbai kamar Abdullah bin Abbas abinda wato abinda Annabi Musa alaihi salam yake cewa shiriya ta Allah ce in ya ga dama ka sami ta za ka samu idan Allah bai ga dama ka samu ko ba ka samu duk dabarar ka saboda ka idan ka samu shirya kai ma Allah godiya Allah mu gode Allah ka tabbatar da mu akan shiryar manzon ka har zuwa manzo wa kullana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilayk قال عذابي أصيب به من شاء
annabi Musa alaihi salam shine wanda yake neman gafaran Allah saboda su bani Isra'ila za ka kawo mutum saba'in ne kun ga Allah ya fushi bana girgizan kasa ya kama wanda zai Musa yake tsammanin ma ko sun mutu shi yasa ka je ka jawa to goli kuna yanzu ka Allah ka mu saboda kaza saboda tunanin su sun ma halaka saboda ka nan Musa sai ya ci gaba da addu'a ko da ba mutum saba'in annabi Musa alaihi salam yana roƙon gafara ma bani Isra'ila ku duba rahamar Allah tausayin Allah da ke zukatan annabawan annabin Allah mai tausayi ne ga al'ummarsa saboda haka yake ta addu'a wa kullana fi hadhihi dunya hasana Allah ka rubuta mana kyakkyawan rabo a wannan rayuwar ta mu ta duniya wa fil akhirah haka nan kuma rayuwar mu ta lahira inna hudna ilayka mun mun tuba gare ka karshen magana ke mun tuba gare ka baya nan fa akai amma ga iya wakilci jama'a wajen neman gafara nan to bai bata alfa Allah ya bashi kala sai Allah ya ce azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay kaga Allah ya amsa ma Allah Musa alaihi salam azaba ta ina samun wanda na ga dama da ita kaga ya dace da maganar Annabi Musa to billu biha man tasha wa tahdi man tasha Allah ya tabbatar da wannan shi azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay azaba ta ina samun wanda na ga dama da ita duk dabararka duk ilimin ka idan Allah bai ga da maka shirya ba ka samu shirya saboda haka yasa karshen al'amari shine ka yarda Allah shi ke shiryar da bawa Allah shi ke nufin shirya ga bawa kuma Allah shi ke nufin fata ga bawa yasa ake cewa tubillu biha man tasha'u wa tahdi biha man tasha'u Allah ya ce azaba ta ina samun wanda na ga dama da ita ba kowa yake samun azaba sai wanda na ga dama wa rahmati amma rahama ta ba wata a kulle shi in kayar wasu komai ka ji abin da Allah ya gaya masa Musa alaihi salam azabar Allah ba kowa yake masa ba sai wanda Allah ya ga dama yake wa azaba amma rahamar Allah ta yarwaci komai ba ka ware wani abu ka ce wannan Allah ya ce da shi banda shi saboda ka komai yawan laifin da bani Isra'ila suka yi akwai rahama ka a abin da Allah yake da shi komai yawan laifin bani Isra'ila akwai rahama ta akan sai dai kafin su samu wannan rahama ya kai Musa ga sharadi Allah ya gaya wa bani Isra'il ga sharadin samun rahamar ta dan yace wa rahmati wasi'at kulli shay sai yace fa ta'tubuha fa ta'tubu rahma lil ladina yattaqun zan rubuta wannan rahama ta lahira da Musa ya nemi a bashi duniya a bashi lahira wato a ba wa bani isra'ila duniya kuma a ba su lahira Allah ya ce to ita maganar lahira ne to ga wanda zai samu daga cikin mutanen ka bani isra'ila ga mai samun rahamar lahira fa ta'tubu halin da dina yake kuna gauru ka rahamata ga waɗanda suka kiyaye dokokina wa yu'tuna zakata waɗanda suke ba da zakka wanda dina hum bi ayatina yu'minun kuma waɗanda suke imani da ayoyin kaga an samu sharadi kafin banu Isra'ila su shiga aljanna dole sai sun cika waɗannan sharuɗa da Allah ya ba mu annabi Musa lokacin da yake ganawa da shi kuma ga wakilan banu Isra'ila mutum saba'in suna Allah ya yi sharadi tun daga zamanin annabi Musa alaihi salam har zuwa zamanin annabi Muhammad babu wani banu Isra'il wani daga cikin banu Isra'il wanda zai samu aljanna sai ya cika waɗannan sharuɗa na daya yadda kuna su kiyaye dokokin Allah na biyu su fitar zakka ya zama to suna imani da ayoyin Allah sai ci gaba da cewa الذين يتبعون الرسول الذي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
annabi Musa alaihi salam sharadin samun aljanna ga wanda ke cikin bani Isra'ila saboda haka sai kawo daga cikin sharuɗan nan sai an ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duk cikin alqur'ani babu ayar da ta siffanta manzon Allah da siffofi guda tara in ban da wannan aya babu ayar da ta girmama manzon Allah ta bashi siffofi kamar wannan aya kuma akan dutse Allah ke sanar da annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa yake kan dutse da shi da banu Isra'ila sun tafi saboda neman gafaran Allah ce to idan suna son aljanna su mutanen nan to ga sharadi allazina yattabi'una waɗanda suke bin siffar annabi na farko aka ce ar-rasula kaga na farko ke sun bi manzo da haka annabi Muhammad manzo ne na Allah na biyu Allah ya kira shi annabiya manzon Allah annabin Allah annabi Muhammad kaga a wuri guda Allah ya bada sifofi guda biyu allazina yattabi'una rasulan nabiyya bai tsaya haka ba na uku al-ummiyya siffa ce ta al'ummar larabawa kamar yadda manzon Allah yake cewa inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu mu al'umma ce ummiya da ba ma rubutu ba ma lissafi asali larabawa su ne al'ummar da suka shahara a wancan zamani ta wajen rashin karatu ba san su da wannan ba hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu biyu da ɗari uku da goma sha takwas saboda haka yasa ake yana daga cikin kirari ga manzon Allah yana daga cikin siffa ta ɗaukaka ga annabi ka kira shi annabiyul ummi wannan daraja ake gare shi allazi yajidunahu maktuban wannan ita ce siffa ta hudu Allah ya ce shine fa wanda bani Isra'ila suke samun sunansa maktuban indahum a rubuce a wurin su cikin Taurat wal Injil sunansa yana rubuce a cikin Al-Taura kuma siffansa yana rubuce a cikin Al-Injil kaga lokacin ba ba a saukar da Al-Injil ba amma Allah ke gaya wa bani Isra'ila sai wanda ya bi wannan annabi kafin zai samu gidan aljanna a ranar tashin kiyama shi sa ba Allah yake cewa ina rantsuwa da ran wanda rayuwa ta ke hannunsa matukar ba ya hude da kirista ya san da zuwa na addinin da yake na banza sai dai in ya karbi da awata kafin ya samu aljanna dan sharadi ne Allah ya gaya ma Annabi Musa alaihi salam siffa ta biyar ta annabi a wannan aya ya'muruhum bil ma'ruf annabi shi ke umurtan mutane bil ma'ruf da abubuwa masu kyau wa yanhahum anil munkar wannan yake siffa ta shida manzo Allah yake hana mutane daga aikata abubuwan ki saboda haka inda za ka tattaro wa'azin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya faɗa a rayuwarsa da za ka tattara umarnin annabi da halin annabi za ka samu kun dace da tunanin dan adam duk abin da manzon Allah ya ce ku yi to wallahi duk duniya ba mai cewa abin da ba shi da kyau duk abin da manzon Allah ya ce ku bari ko mutum ya ji kowa hankali bai ce wannan abin yana da kyau saboda haka yasa Allah ke kira shi al-munkar Allah ke kira su al-munkar abin ki manzo Allah in yace a daina za ka samu abin ki wa yuhillu lahum at-tayyibat wannan ita ce siffa ta bakwai annabi yana halatta musu abinci masu tsafta duk abincin da manzo Allah ya halatta za ka samu mai tsafta wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha kuma yana haramta musu abubuwan ci masu dauka don haka duk naman da manzon Allah ya ce kada a ci in ka duba da kyau zaka tarar da cewa wannan dabban kazan kazama ce bata dace a ce dan adam yana cin naman kamar misali karnuka kamar aladu da sauransu idan ka duba sai ka ga hatta malaman kimiyya su kan sun tabbatar waɗannan namomi akwai aiki tare da don haka idan manzon Allah ya haramta abu to zaka samu abin abinci ne mai dauka ويضع عنهم إسرهم من الله ينا دوكي musu nauyi da Allah ya dora musu idan aka ce israhum ana nufin asifa wal murad minhu anna shari'ata Musa alaihi salam kanat shadida to haka yasa Imam Qurtubi yace abinda Allah yake nufi da wannan guri shi shari'ar da Allah ya sa ma banu Isra'il a zamanin Annabi Musa shari'a ce mai nauyi mai wahala mai tsanani babu wanda zai ɗauke musu wannan wahalar sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sun bi shi to za a ɗauke musu wannan wahalar amma shari'a ta manzo ta annabi Musa alaihi salam tana da nauyi waye zai ɗauke wannan nauyin shine kada annabi shi yasa Allah yake wa yabqu anhum isra wato annabi Muhammad shine wanda zai sauke musu wannan nauyin da Allah ya dora musu don haka yasa lokacin da manzon Allah ya tawaye yake cewa la barara wala dirar la barara wala dirar fil islam addinin da nazo da shi babu cuta a cikin sa babu wahala duk abin da manzon Allah ya shar'anta in ka duba da kyau zaka ga ya dace da dabi'a ta dan adam babu wani abin da ya saba ma hankali hadisin yana irwa ku gari hadisin gari takwas da sittin da shida sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal aglala wato Allah ya sanya kunkumi a kansu bi anna tahrima yamna min al saboda duk abin da aka ce Allah ya hana to kaga kamar ya sa ma amfani an daure hannunka ba hali ka aikata wannan abin shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yana kunce maka wannan amfanin ne wanda da Allah ya daure ya daure ka da shi saboda haka annabawan farko shari'ar su tana da tsanani amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'ar sa tana da tsanani allati kana alai fallazina amanu bihi shine sai Allah ya ce ma annabi Musa waɗanda suka yi imani da shi Muhammadun nan wa azzaruhu idan aka ce at-ta'zir ana nufin alman suka ba shi kariya waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba wa manzon Allah kariya wa nafaru waɗanda suka yi taimako ga manzon Allah wa taba umuran da zai unzila ba waɗanda suka bi hasken da aka saukar tare da shi manzon Allah shine alqur'ani to ulai ka hum muflihun waɗanda su ne masu tsira a ranar tashin kiyama ko ga addu'ar annabi Musa ne kenan an karba ko ba a karba ba an karba an karbi addu'ar annabi Musa amma ba gaba ɗaya ba an mata sharadi don abin da Allah ya ce wa kutub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhir ka rubuta mana mai kyau a duniya a lahira ba ka rubuta mana Allah ya ce eh na duniya rahama ta ne kowa na halatta mishi da kafiri da amma lahira sai sun ji manzon Allah saboda babu banu Isra'ila wanda zai wuce aljanna ba tare da yayi riko da sunnar Annabi Muhammad babu shi me Allah ya ce wa manzon sa قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون balagar alkur'ani wato Allah yana cikin ba mu labarin annabi Musa alaihi salam da banu Isra'il da aka zo daidai gabar da ake batun manzon Allah da aka zo daidai gabar da ake batun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayanin da Allah yake wa annabi Musa da banu Isra'il sun a zamanin sa sai Allah ya abin da yake kira wakati sai aka dan dakata saboda ya nuna muku darajar manzon Allah sai ya bar wancan zamanin ya dawo zamanin annabi ya ce kai Muhammadu ga ya mutu wannan shine abin da na faɗa wa annabi Musa da banu Isra'ila a wancan zamani kun ka gaya musu ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kudu mu ji ba alqur'ani wato Allah yake ka gaya musu kaga an bar wancan labari ana gaya mana ga tarihin annabi Musa da banu Isra'ila sai Allah ya dakata tunda an zo kabar manzonsa sai ce ku gaya musu ku na kaji a cikin da labari ni manzo ne na Allah zuwa gare ku jami'a ba larabawa kadai ba duk wata kabilar duniya manzon Allah sakonsa yana isa gare ta waye Allah nan wanda ya aiko shi allazi lahu mulku samawati wal ardi shine wanda mulkin samai da kasa yake gare shi la ilaha illa huwa babu abin da yake tsaka abota masa in ban da shi yuhyi wa yumiitu Allah shi ke rayawa Allah shi ke kashewa fa aminu billah da haka ya ku duniya ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzonsa nan ba a tsaya kira da aka ce manzannin Allah suna da yawa to wanne ake nufi annabiyil ummi annabin nan na larabawa ummiya ke ummatun ummiya wannan annabin ake cewa ku yi imani da shi shi kansa annabin allazi yu'minu billahi wa kalimatihi yayi imani da Allah yayi imani da kalmomin Allah wattabi'u sai ku bi shi la'allakum tahtadun akwai fatan za ku samu shiriya shiriwa shiriwa wato za ku samu shiriyar Allah tabaraka wa ta'ala a wannan shi ke tabbatar mana cewa shari'ar da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam ba mu shakka tana da tsadari shari'ar da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam ga banu Isra'il tana da tsadari kuma Allah bai ɗauke wannan tsananin ba sai zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya haka ta fara annabi Muhammad shi ne yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim wannan tsanani nauyi na shari'ar Allah da ya dora akan banu Isra'il tsawon zamani tun daga zamanin Annabi Musa alaihi salam babu wani annabin da ya cire wannan tsananin in ban da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan ya nuna cewa shari'ar da Allah ya ba mu annabi Musa tana da nauyi tana da tsanani saboda ka inda za ka ɗauki shari'ar da manzon Allah ya zo da ita ka kwatanta da shari'ar da annabawan Allah suka zo da ita za ka ga akwai bambanci shari'ar akwai bambanci na'am annabawa duk da awarsu guda ce da awan tauhidi babu bambanci ba wani annabi da zai ce ku bauta ma wani wanda ba Allah ba saboda ka sakon tauhidi guda ne amma shari'a fa akwai bambanci shari'ar manzo Allah ita ce ta zo da sauki saboda ka za ka samu cikin alqur'ani wurare da yawa Allah yana tabbatar mana mu da muka yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana shari'ar nan fa da ya dora mana tana da sauki hatta asalin nan da muke yi yanzu a suratul baqara aya ta 185 ne Allah ya ce shahru ramadan alladhi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون hatta azumin nan da Allah ya shar'anta mana shi kansa azumin sai da Allah ya mana magana ba haka yake ba a zamanin da kuna ku da sauki شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليكن duk wanda azumi watan ya tsaya yana da rai da lafiya to yayi azumin ji Allah duk wanda ke da rai da lafiya aka ce Ramadan ya zo to a samu kana azumi in dai kai musulmi dan ba karamin tabewa bane a ce an samu dan musulmi a watan Ramadan baya azumi Allah ka tsare wa man kana maridan duk da haka Allah ya mana sauki kaga azumin daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana wa man kana maridan aw ala safarin wanda ya zama ba shi da lafiya an halatta ma ka kare azumi a a an halatta ma ka aje azumi ma kar ka dauka saboda kana jin kana jin jiki aw ala safarin ko tafiya ta same ka Allah ya ce fa iddatun min ayyami ukhra an ba ka dama ka aje azumin sai ka rama a wasu kwanaki tunda Allah bai ayyana ba ba fahimta mafi inganci shi ne ko bayan shekara ɗari ne kara ma wannan azumi ba ka da laifi wajen Allah. Sai an ce min ayyamin uka amma dai mafi dacewa a gaggauta biyan bashin Allah tabaraka wa ta'ala da akan samu mantuwa akan samu sakaci to amma idan aka gaggauta biya kaga kenan babu laifi akan mutum a ranar kiyama amma cewa mutum dan bai biya bashin azumin ba da ba azumin bana ya zo yana da laifi wajen Allah babu hujja babu wata hujja babu hujja ayar alqur'ani babu hujja ta hadisin manzon Allah dan mutum bai biya azumin bara ba azumin bana ya tarar da shi bai da shi ba domin da ake da shi ne da Allah ya ce min ayyamin ukhra a wasu kwanaki da zai ce kafin shekarar bari amma bai faɗa ba ko kaga kenan komai daɗewa ba shi da ake masa wannan ma sauki ne sai ce yuridu Allahu bikum al-yusra ku al'ummar annabi Muhammad Allah yana nufin sauki gare ku wala yuridu bikum al-usra baya nufin wahala gare ku wa li tukmilu idda ana son ku kammala wannan adadi na na wata guda na azumi da aka ce ayi wa li tukabbiru Allah ala ma hadakum ku rinka girmama Allah saboda ya muku shiriya ya ba ku abin da ke amfanar ku ba akwai wanda ke ganin azumin nan da muke wahala ke gare shi kuma bai san ni'ima ba sai ka shiga asibiti maliki ce ce ai yana ganin yawan cin ka ne yawa da za ka rage abincin ma in daina cin ce kwarai shine lafiya ashe ka daina cin abincin yana zama rahama ga bawa wanda ko ilimi ya tabbatar da wannan yawan cin abincin shi kansa ba alheri bane ga bawa sannan idan ka ci abincin da zaran an yi buɗe baki an ce a yi tarawihi ka san wani bai son ya yi to tarawihin nan shi ke taimaka ma ya narka abincin da kake saboda da yawa bayan ya ci abinci mutum ya ci abinci yana samun kasala idan ba tarawihin aka yi ba daga nan sai kwanta kuma sai sai aka ba kaga abincin bai samu ya narke ba dole wani har dai abincin ya zo ya cutar da shi amma in ka samu kai tarawihi ko kai tahaddi ya zama an samu qiyamul layl ka ka taimaka wajen narkewa abincin wato duk abin da annabi ya zo da shi wallahi in ka auna da hankali zaka samu ya dace shine sai Allah ya ce wala allakum tashkurun da fatan ko fa'i godiya Allah mun gode kaga ya nuna maka cewa duk wani tashin karantarwar manzon Allah akwai sauki duk wani tashin karantarwar annabi akwai sauki Allah ya ce ba yanda za a yi a samu wahala ga manzo saboda addu'ar da sahabbai suka yi a ƙarshen suratul baqara ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين wannan addu'a da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala roƙon Allah da suka yi Allah ya sa shi a cikin Al-Qur'ani addu'a ce ta sahabbai amma sai Allah ya dauke ta sai ya sa a cikin Al-Qur'ani saboda addu'an Annabi ne ya karantar da sahabbai su Annabi ne ya karantar da sahabban da ce ku yi wannan addu'a saboda irin wancan wahala da aka dora wa bani Isra'ila kar a dora mu ku yi wannan addu'a sai suka yi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wannan hadisin hadisin sa yana sahih muslim rabb ya allah kada ka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure qala allah na yace allah yake na amsa duka idan suka faɗa sai allah yake na amsa ربنا ولا تهل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا الله كذا كدورا من نوي شريعة كما ينزل كدورا أكوى أن تكتباتهم قال الله نعم الله يجي لا كفا ربنا ولا تهللنا ما لا طاقة لنا به يا الله كذا ما كدورا من دك أبن دبغام يتوقع سبا إنه دوكاتي Allah ya ce na karba wa afu anna ka yafe mana na karba wa gafir lana ka gafarta mana na karba warhamna kai mana jin kai anta mawlana fa sunna ala qawmi kafirin manzo Allah ya ce qala Allah na'am Allah ya ce tun na karba wannan addu'a tana da daraja saboda ka sai Allah ya mai sheta aya guda ya sa ta a ƙarshen sura kaga idan ma ana batun an samu wahala ta sake shari'o'in Allah ko banda al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga abin da Allah ya tabbatar a Alƙur'ani saboda kada ma a samu wanda zai jayayya a kai sun yi addu'a Allah karka kama mu in mun yi mantuwa manzo Allah ya ce duk abin da kai akan mantuwa Allah ya yi maka au asfa'ana ko muka yi kuskure manzo Allah ya ce duk abin da musulmi ya aikata a kuskure Allah ya yi shi saboda ka kuskure ba laifi bane mantuwa ba laifi bane sannan shari'ar da manzo Allah ya zo da ita ba ta da nauyi don haka ita duba tafsirin karshen suratul bakara bayani ibnu kathir mujallal na farko shafin ɗari bakwai da talatin da yace rabbana wa zaka min alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya Allah kada ka dora mana wahala nauyi shine al-isr afakahu Allah kada ka dora mana nauyi kamar yadda ka dora shi akan wadanda suka gabace mu wato sai muka ce da abin da aya take nufi ma tukallifuna min al-a'mal shaqqa wa in afaqnaha Allah kada ka dora mana ayyuka masu wahalan yi ko da za mu iya in dai aikin yana da wahala kar a dora mana ko da za mu iya yi in dai yana da wahala kar a dora mana kama shara'atahu li umamin madiya qablana kamar yadda ka shar'anta irin waɗannan dokoki akan al'ummomin da suka wuce من الأقدار والآثار التي كانت عليه التي بعثت نبيك آه الذي بعثت نبيك محمدا نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسله به وأن دليل هكذا كأيكو النبي صلى الله عليه وسلم يفوت وانت النويم وأن الله مدفكي يدور ما مسلمين زمن ده من الدين الحديث السهل السلبي saboda haka yasa annabi Muhammad sai ya taho da addini mai sauki wannan shine abin da ya zo cikin hadisin Abu Hurairah sahih Muslim duk addu'ar da sahabbai suka yi kana Allah ta'ala na Allah yake naka saboda haka Allah madaukaki bai sanya mana wata wahala cikin addinin nan ba wannan shine abin da malamai na aqida suke ta bayani saboda sau da yawa sai an gwada aka sana bare sai ka gwada addinin da manzon Allah ya zo da shi sannan ka gwada da addinin da sauran annabawa suka zo da shi idan ka gwada za ka gane darajar musuluncin da kake kore in ba ka gwada ba ka gane ba amma inda za ka gwada ka gwada rayuwar musulmi mabiyin manzon Allah da rayuwar wani mutum wanda ke da awar yana bin wani annabin Allah ka auna rayuwar sa za ka gane cewa akwai bambanci wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya faɗa mana tun asali ya yi nufi babu wahala ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin suratul nisa aya 26 zuwa 28 yuridu Allahu li yubayyana
lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum wa yatuba alaykum والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم الله yana nufin ya muku bayani ku mabiyan manzon Allah ya muku bayani ku gane don in ba bayani ba mutum bai gane darajar abin da Allah ya bashi sai da bayani za ka gane wannan cutar da Allah ya baka tana da girma wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah yana so ya shirye da ku tafarkin waɗanda suka gabace ku wa yatuba alaikum Allah yana son ya yafe muku saboda haka yasa ya sauwake addini gare ku wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah ne hikima ne والله يتوب أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا ليلا عظيما Allah ya sake maimaitawa wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana nufin ya yafe muku saboda haka ya sa ya kawo addinin da sauki wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima yana son da ke bin sha'awar sauran su ya zama sun karkato sun tuba ga Allah domin idan shari'a tana da wahala to wanda ke laifi yana tsoron ya tuba idan shari'a tana da wahala amma idan zama shari'a tana da sauki ba kaga wanda ke laifi yana da saukin tuba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam addinin sa yana da sauki don mutumin da ke da laifi yayi sha'awar dawowa ga Allah ya tuba يريد الله أن يخفف يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم الله ينزل يفسوكا مكو شريعة يفسوكا مكو kaga akwai sassauci ga shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa malaman aqida zaka ga suna magana game da saukin da aka samu a shari'ar da manzon Allah ya zuwa ita in ka duba shafu aqida ta fahawiyya kamar mujallal bi shafi na 600 da 54 yayi magana kai ibn hajar al-asqalani shi ma yayi magana kai a cikin fathul bayani daga cikin dalilai da suke nuna cewa akwai bambanci tsakanin shari'ar manzon Allah da shari'ar annabawa da suka gabata akwai cewa Allah a ƙarshen a cikin suratul hajj aya 78 وجاهدوا في وجاهدوا الله حق
في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة عليكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم
الله حق جهاده هو اتباكم الله من يكي وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah bai saka muku wani kunci a cikin addini ba ku musulmai mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan ya kore samuwar kunci ta haka duk mutumin da yake musulunci da wahala kace maka ne Allah ya ce har abada babu kunci a cikin addinin da ya ba mu wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunci kan Allah ne saka mu cikin addinin da ya ba mu shi yasa ibn hajar a farkon bari a mujallal na farko cikin shafi na 63 wanda manzon Allah yake magana a dunkule ya dunkule duk maganganun da Allah ya cikin alqur'ani yake addinu yusrun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinu yusru addini yana da sauki kaga ya magana ne a dunkule in ka bi shi da bayani sai ka tarar ayoyi ne da yawa da kuma hadisi masu yawa shi ne ibnu hajar yace abinda manzon Allah yake nufi da cewa addini mai sauki ne dinul islami zu yusri addinin musulunci yana da sauki duk sa'ilin da kaga addinin musulunci ya tsananta to kai ka tsananta shi ba amma asali addinin Allah yana da sauki wannan shine abin da yazo cikin alqur'ani aw samma dina yusran mubalaga din nisbati ila al-adyan qabla kana yiwa ga kai to yanzu ba wahala kenan kace eh kwarai ku idan aka kwatanta da addinan da Allah ya aiko kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn hajar لأن الله رفع عن هذه الأمة الإسرة الذي كان على من قبله قبل أن لا يدوك وأن النويم كوجن كوكب الشريعة وأن يدور عن مجمع ومن أوضح ومن أوضح الأمثلة يلا لكتشم mafi bayanin dalili idan kana neman hujja da tafi karfi wacce take nuna maka cewa akwai bambanci akwai sauki a tsakanin shari'ar annabi Musa alaihi salam da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kun haja mafi sauki shine ka koma cikin alqur'ani ai annabi Musa an ba mu labari mutanen sun bauta ma dan malaki mutanen sun bauta ma dan malaki saboda haka hankali ya tashi an samu mutane saba'in an tafi neman gafaran Allah Allah ya yarda zai gafarta musu amma kun san sharadi dai anna tawbatun kanat bi qatli anfusihim Allah yake na yarda zan karbi tuban ku amma tuban ita ce sai kun kashe kawunan wanda ita ce tuban tawbatu hadhihi al-umma al-iqla wal adl wal nadami idan ka kwatanta da tubar al'ummar Annabi Muhammad ba abin da aka ce shi ne ka daina laifi sharadi na farko dan baka cewa na tuba alhali kana laifi dan wani da ke ni ina ka in na yi sai in tuba sai a Allah ka baka tuba mutum sai ai wanda ya tuba bai take sharadin tuba na farko shine al-iqla ka daina aikin idan ka daina aikin wal azmi sannan a zuciyarka a samu kudiri na cewa wannan abin ba za ka sake yin shi ba sannan na uku a samu nadama ba wai in ka tuna ka ringa jin daɗi ba ka san akwai wanda yake ganin ya tuba saboda baya ne amma duk sa'ilin da tuna abin yana jin daɗi bai tuba ba ai wanda ke sha'awar ya aikata laifi bai tuba ba saboda tuba tana da sharuɗan nan guda uku inji ibn hajar kuma duk malaman suna haka ke faɗa al-iqra'u wal azmu wan nadm ka bar laifin wanda shi ne sharadi na farko wanda ke laifi bai cewa na tuba na biyu ka yi azamar ba za ka sake aikata wannan abin bai zama idan aka ce azama wato zuciyarka tana kan wannan abin zuciyarka ta raja a kan cewa abin nan ba ka sake yin sa ba wai zuciyarka tana da tsakatsaki ba in hali ya zo to za a dan iya yi saboda larura a idan zuciyarka tana wannan to baka tuba ba tuba ita ce zuciyarka ta yi azamar ba ka sake wannan abin har abada ka ga nabi kenan sai na uku duk sa'ilin da ka tuna ka yi wannan abin ranka yana baki idan ranka yana daɗi har yanzu baka tuba ba a ibn hajar al-asqalani yace to kaga mu ta tashin mu duk da kun da kai ma Allah ina aka ce yau ka tuba ka da shartar sa idan akwai hakkin wani ne ka maida masa ko ka ne ya fi wanka shi ke Allah zai gafarta masa ko ne yawan laifi komai yawan laifi amma su banu isra'ila ba ba haka ba lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zafi mutane 70 daga cikin jama'arsa suka tafi saboda neman gafara Allah subhanahu wata'ala ai anan suratu suratu a'raf Allah bai gaya mana abin da ya faru ba bai faɗa ba amma dai annabi Musa ya gaya musu cewa innal ladina takadu ijla fa yanazuhum ghadabun min rabbihim duk waɗanda suka bauta ma dan marakin nan akwai wani fushi da zai sauko musu daga Allah wa zillatun da kuma wani kaskanci ta hayatu duniya a rayuwar ta duniya kaga illa iyaka abin da ya faɗa nan amma a suratul baqara Allah ya ba mu labari abin da ya faru lokacin suka zo neman gafara ne suna tuba ga Allah inna Allah ta'ala lam yaqbal lahum tauba Allah bai yarda zai karbi tuban su ba in ka duba suratul baqara aya ta 54 وإذ قال موسى لقومه يا وقال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم wato Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma Annabi Musa alaihi salam ga sharadi kafin ya karbi tuban wadanda suka bauta mu dan malaki saboda haka Annabi Musa ya gaya mako in kana Musa da kaumi Annabi Musa ya ce wa jama'a sa ya kaumi ya ku mutane na innakum zalantu anfusakum lalle kun ci rayukan bittihazikum al-ijla tunda har kuka rike wannan dan malaki kuka bauta masa fatubu ila barikum don haka ku tuba ga Allah mahaliccin ku tuba ga Allah mahalicin ku yaya tuba za ta kasance faktulu an kusa kun sai ku kashe kawunan wanda ita ce tuba zalikum khairul lakum inda ba'ikum kuma tuban nan tana da wahala ku kashe kawunan ku abu ne mai wuya amma kuma kisan kawunan ku shi ya kunku a kai wajen Allah madaukaki fataba alaikum sannan Allah ya karɓi tuban ku ya yaje muku inna huwa tawwabur rahim lalle shi Allah mai yawan karban tuba ne Allah mai fikai ne kuma kusan duk malaman tafsiri abinda suka faɗa kenan dan yadda zahiri ayat alqur'ani sai bayanin tuban wadanda suka buka mutan marakin nan shi ne kisan kawunan akfarul mufassirin suna fassara tafsir al-qatl fil aya bil qatl al-haqiqi bi ma'ana haqiqa babu shakka bani isra'ila sun kashe kawunan kafin Allah ya gafarta musu in ka duba tafsirin ibn al-Usayn a tafsirul salim a mujallal na shafi dari da talatin da daya yana fassara ita wannan aya ta suratul baqara Allah madaukake ce fa tubu ila bari'ikum tunda sun bauta ma dan maraki sun bauta ma dan maraki da Allah ya tashi bayani akan wanda za a tuba gare shi bai ce fa tubu ila Allah ba sai ce fa tubu ila bari'ikum ku tuba ga wanda ya kirkiro halittar ku ba wanda ku kuka kirkiro halittarsa ba domin dan malaki ku kuka kirkiro halittarsa ku tuba ga wanda ya kirkiro halittar ku kan kaga ba karamin laifi bane kenan mutum ya shirka da Allah subhanahu wataala irji'u ilayhi min ma'siyatihi ila ta'ati a maimakon saba mar da kuka yi ku koma ku yi biyayya ga Allah domin da larabci idan aka ce albari ana nufin alkhaliqul mu'tadi bi khalqihi albari ma'anarsa Allah wanda ya kirkiro halitta kuma yake kulawa da halitta shi ne albari shi ya kago halitta daga daga wato asalin da da babu shi wanda kamar ayyada ake cewa al-mubdi fa ka'annahu yaqul wato kamar Allah yana cewa ne kaifa tattaqidun tattaqidun al-ijla ta yaya za ku rike tabaraki kuna bautansa ilahan wa tad'una khaliqakum alladhi ya'tani bikum kun bar asalin mahalicinku wanda yake kulawa da halittar ku da yake to ko da Allah ya faɗi wannan duk malaman tafsiri sun yarda da cewa laita ma'ana al-qatl an kullu an kullu rajulin yaqtulu nafsahu kaga abin da Allah ya faɗa wuce fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku kashe kawunan to duk malaman tafsiri kaf sun yarda da cewa ba wai mutum ya dauki wuka ya dafa ma kansa bane a'a Allah bai taba hukunta bai taba halarta mutum ya kashe kansa Allah bai taba yi ba duk malaman tafsiri sun yadda da wannan ibn Husayn fa lam yaqul ahad min al mufassiri babu wani malamin tafsiri da yake inna ma'ana qawlihi ta'ala faqtulu anfusakum ay yaqtulu kullu rajulin nafsahu wato kowane mutum ya kashe ransa a ba haka ba me ma'anar faqtulu anfusakum kashe kawunan saboda hoton dan da suka yi وإنما المعنى ليقتل بعضكم بعضا abinda Allah yake nufi shine sashi su kashe sashi yaya sashi za su kashe sashi wato yaqtulu al-insanu waladahu aw walidahu aw akahu mutum ya kashe ɗansa ko ya kashe babansa ko ya kashe ɗan uwansa wannan shine dokar da Allah ya sa musu sai sun yi haka kafin ya yafe musu al-muhimmu annakum tafa'idu muhimmu abu shine ku shirya idan kun shirya wa tattakiduna salahan ku ne ku dau makami duk makamin da kake da shi a gida ka je ka dauka ba sharadi bane sai an ayyana ga irin sa kanajir sakatin suyu ka tun takoji kake da shi ka dauko in wuka ne in baranda ne ko mai kake da shi in dai makami ne ka dauka yace wa kullu wahidin minkum yahjumu ala al-akhar an hadu a wuri guda kamar yadda muke zaune a masallacin nan sai a ce to idan an haɗu kowa ya ɗau makami sai ka juya duk wanda kuka ta sama ta daman ka shike shi ma na daman ka haka na hagun ka haka kowa ya yi wato sukan na gefen ka wannan shi ne hukuncin da Allah ya karanta musu ka lura da irin wannan doka bai yi tsanani ba saboda haka akwai tsananin doka na Allah akan banu Isra'ila wanda shi Allah da kansa ya faɗa shi Allah da kansa ya faɗa cewa Allah ya dora musu nauyi ya dora musu shari'a mai tsanani saboda ta dace da halin amma wanda zai sassauta muku wannan shari'a shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kullu wahidin minkum yahdimu ala al-akhar abinda malaman tafsiri suka saba a nan kawai shine shin wannan abu ya auku ne a duhu ko ko an yi shi da rana saboda akwai masu cewa innahum lamma umiru bi dhalika qalu la nastati'u an yaqula ba'duna ba'da fa huwa yanzuru ilayhi lokacin da Musa ya ce muku ya ku banu Isra'ila tun da kun bauta ma dan maraki Allah ko ba zai gafarta muku ba sai kun kashe kawunan sai suka ce ka ya Musa ba ɗayan mu ba zai iya kisan dan uwansa yana ganin shi ba dan haka muna roƙo saukan mana su suka roƙi Allah ya saukar musu da su yanzuru insanu ila ilmi wa yaqtulu mutum yana kallon dan da ya kashe aw ila abihi ko babansa aw ila sadiqi ko abokinsa hada shay'un ma yuqa kaga abin yana da nauyi kware nauyin ya karu ya yi tsanani to sai Allah ya ya sassauta muku wannan gefen fa alqa Allah alaihim zulma sai Allah ya saukar da duhu da rana ne amma Allah ya saukar da duhu tsakanin wa sara yakulu ba'dhum ba'dha suka dinga daba ma juna makaji suna kashe juna kuma wannan ita ce shari'ar Allah shi ne abin da Allah ya yarda da shi ya ga dama ya shar'anta ma banu Isra'ila saboda haka mutum ya mutu wala ya gani man katala kaman man katala bai san waye kashe shi ba kai ma kai kisa ba san waye kashe ba kaga dalilin duk dan haka yana da kuɗi akwai malaman tafsir da suke cewa la innahum katabu anfusahum jaharan biduni zulma biduni zulma wato sun kashe kawunan su ne da rana karara ido na gani ido babu wani duhu da Allah ya saukar malaman tafsirin da suke wannan bayani sun ce inda a ce Allah ya saukar da duhu kafin su kashe kawunan su da Allah ya yi bayanin sa cikin alqur'ani tun da Allah bai yi bayanin sa ba yana yana kamar ka faɗa wa Allah abu ne wanda kai baka da hujja a kansa wa anna hadha ablagu fi dilala ala sidqi tawbati kuma ka kashe danka kana ganin sa ya fi tabbatar da kayar da maganar Allah akan a ce ka kashe dan naka baka ganin ko in ka kashe baka ganin sa ce ai da ma da rana ne da bai kashe shi ba kaga akwai alama tubar ta ta mata inganta ba amma in da rana ne fa aka ce mutum yana ganin ɗansa mahaifinsa abokinsa makwabcinsa ya ganshi ya gane kuma ya kashe ta ce idan mai wani babu shakka ya yarda da umarnin Allah da ya bashi Allah cewa malaman tafsiri suka ce don haka Allah ya shar'anta kuma haka suka dinga kashe juna sai da ta kai ga annabi Musa alaihi salam yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah tabaraka ta'ala don ya za a yi a daina sai Allah ya ga dama sai Allah ya ga dama za a daina saboda ka kuna ta kashe juna suna ta kashe juna wa annabi Musa alaihi salam yana ta roƙon Allah ya rafa wato istihala ila ila Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa anhum al-isra Allah ya ɗauke musu wannan musiba ana cikin haka ɗayan biyu don akwai malamin tafsir suke cewa sai takobi kawai ya faɗa hannun mutum ko ka yi yunkurin ma za ka yi tusan ba zai yi ba kaga kenan an kai daidai inda tubar za ka isa ta haka hajjin isan tubansu shi ne kawai ka ji makami ya faɗi ka daga kana kokarin ka tsara amma ya gagara saboda ka wurin sai yayi din to wanda ya saura da rai to shine za a ci gaba da tafiya da shi kuma ka duba hukumar da Allah ya yi saboda haka yasa in muka tafsir a tafsirin wannan aya a mujallar da farko shafi na 262 tafsirin yace hadhihi sifatu tawbatihi ta'ala ala bani isra'ila min ibadati al-ithmi wannan ita ce tubar da Allah siffan tubar da Allah ya shar'anta ma bani Isra'il saboda sun bauta ma dan maraki saboda sun yi shirka kenan ko sun yi shirka Allah bai yarda ya gafarta musu ba sai sun kashe kawunan ko ba ka kashe kanka bane da nan sauki ka kashe ɗanka kiri-kiri ko babanka ko aboki ko ko kaninka kowa kaga kuma abin yana da nan amma dole sai da suka yi haka kafin nan Allah ya gafarta musu to sai ka auna kuma da shari'ar manzon Allah kamar da Ibn Musayyib ya faɗa a tafsirin sa mujallal da shafi da hudu da sittin amma na halu mu a kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shirkan kanta dan an yi shirka dan ka bauta ma gunki ga abin da Allah ya ce suratul furqan wallazina la yad'una ma Allah والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الله يلا يقوم باين سنفري سوني وطن دفاق الشركة bayan Allah na farin kuma waɗanda ba sa tarayya da Allah ba sa tsafi ba sa shirka ba sa bautan gunki wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kisa rai wanda Allah ya haramta a kashi duk inda ka samu sun yi kisa to akwai haƙƙi wala ya wala yaznun kuma ba sa yin zina ومن يفعل ذلك ولا يأتي فهذا النبي يلقى عصاما ينسام الليل يضاعف له العذاب يوم القيامة ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا sa'anan ne ka masa azaba a ranar kiyama wa ya kudu fihi muhana sai shiga cikin azabar Allah yana mai samun wulakanci amma duk da haka in dai mu ne mabiyan manzon Allah mai Allah madaukaki ya ce إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما saboda gatan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda gatan mabiyan manzon Allah su duban su ba irin wancan bane illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wanda ya tuba yayi imani yayi aikin kwarai to Allah ne ce zan gafarta mar ba ma a'a ba wannan ba fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat in dai kana bin manzon Allah sai a tara laifin da kisan kai da kai da zinar da kai da duk wani abu da kai ba za a kara ne shi idan an kirga yawan su sai Allah ya canza su zama lada ya kara ba sai saka aljanna kaga akwai bambanci to kana Allah ghafurur rahim Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai wannan shine abin da sahabban manzon Allah suka tafi akai in ka duba fassara waɗannan ayoyi a tafsirin al-Imam Shawkani yayi magana akai yake cewa wannan ita ce fahimtar sahabban Annabi Muhammad da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su babu laifin da ya fi karfin Allah ya gafarta ma bawa in dai an cika sharuɗan duba kuma komai yawan laifinka in dai kana bin manzon Allah a ranar tashin kiyama za a canza yawan laifin su koma lada kafin nan a sa ka a gidan aljanna akwai hadisin Abubakar Gifari ko da ke wannan ba kowa bane ba kowa bane sai wanda aikin sa ya samu daraja ta ikhlas manzon Allah ya ba da labari cikin hadisin Abubakar yana sahih Muslim yu'ta bi rajul yawm al-qiyama a ranar kiyama za a kawo mutum za a bar hisabi sai Allah ya ce kokarin ko alaihi sigaru zunubihi wa yuqrabu alaihi sigaru Allah zai ce malaiku ku rika nuna mar kananan ne kun banda manya manyan ku koyi kanana kawai za ku rika nuna masa saboda ka sai malaiku ku dinga nuna masa kaga wannan kayi ranar kaza a watan kaza a guri kaza wa yuqbahu anha anhu kibaru ba ana koyi manyan ba a faɗa mar ba bai kwanta da kuka ake aminta yau ma kaza wa kaza kayi kaza ranar kaza wa huwa mushriku min al-kibar ya san yayin saboda ka shi jin tsoron sa za kar a kawo kan manyan tunda ya san akwai manya da suka wannan kasa idan ka yi laifi kashi biyu akwai manya akwai ƙanana idan ana taɓo ƙanana hankalin ka tashi yake don tunanin ka za a kawo ga manyan fa kana je ta tunanin to fa har yanzu ba a taɓo wancan ba ai akwai wanda ya fi wannan girma sai da aka gama kirga ƙananan sai Allah ya ce ko usuhu min kulli sayyi'atin amilaha hasana duk waɗannan laifukan da kuka kirga ya ce ya yadda ya yi to ku mai da su su zama lada sai ce ai abin haka ne fa ya kudu inna ni zunuban la araha hakuna ya Allah to akwai manyan laifin da ma ba su faɗa ba sai ki su faɗa akwai wasu manyan suna nan ba su faɗa ba kaga ya ɗauka waɗannan ma za a canza su ne shine Abu Dhar Jibari yace wala kadara aiku rasulullahi wa kana ga manzon Allah ya fashe da dariya hatta badan da wajibu ko sai da haka wannan suka bayyana manzo Allah ya fashe da dariya lokacin da ya kawo wannan kuri hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na dubu uku da hamsin da biyu da kuma sahihu jami'i sahih hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da tamanin da biyar wannan shi yake fassara cewar Allah a suratul furqan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan su ne waɗanda Allah ke canza laifukan su su koma lada munanan abin da suka aikata su koma kyawa ka aikata mummunan abu amma ga ya zama mai kyau tunda ya kai ka aljanna wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai wannan shine fahimtar as-salafu salih babu wani zunubi da bawa zai aikata wanda za a ce Allah ba zai gafarta mishi ba sai dai fa in baya cikin mabiyan manzon Allah amma in dai kana cikin musulmai komai yawan laifinka matukar za ka koma ga Allah shi ne abin da Allah ya faɗa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ka tuba ka yi imani ka yi aikin kwarai waɗannan ayyukan kwarai ɗin share waɗancan suke yi inna hasanati yuzhibna sayyi'ati kyawawan ayyuka suna kawar da muna saboda ka duk idan da kake abu mai kyau abu abu abu mara kyau kar kai tunanin cewa ka fi karfin su ba babu wanda ya fi karfin ya tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala babu zunubin da bawa zai aikata wanda Allah ba zai gafarta mishi ba akwai malamai da suka yi rubutu game da bambanci shari'ar manzon Allah da shari'ar annabawa da suka gabata kamar misali ma annabi Musa alaihi salam musamman ibnu taymiya ya yi magana akai sosai kamar a majmu'u fatawa mujallal na shafin gari saba'in da biyar da mujallal na takwas shafin gari sittin da tara haka na ibnu qayyim jawziya a littafin sa bada'iul fawaid mujallal na shafin gari da saba'in da biyar bambanci shari'ar manzon Allah da shari'ar annabawa waɗanda suka gabata wanda yake tabbatar da an samu ijma'i duk malaman sunna sun tabbatar ala adami wuqu'i taklidi ma la yuqa duk abin da Allah ya shar'anta wa al'ummar annabi babu wani abin da yake gagara musulmi ya dauka Allah bai shar'anta mana abin da yake karfin mu don haka yasa ya faɗa mana a suratul baqara yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora marai aikata wani abu ba sai abin da rai zai iya aikata a suratul an'am aya ta ɗari da hamsin da biyu yace wala taqrabu ma da yatim ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وبعهد الله أوفوا لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya asan sai dai kusantar da tafi kyau wannan ya gabata a cikin tafsirin da muka yi na surar al-an'am aya ta 152 sai Allah madaukaki ya ce hatta ya buga ashirkahu wa awful kayla wal mizan bil qist yan kasuwa ku cika ma'auni ku tabbatar kun daidaita suke bil qist ya zama akwai adalci wajen kasuwanci ku la nukallifu nafsan illa wusa kaga kamar yadda ya faɗa a suratul baqara la yukallifu Allahu nafsan illa wusa haka a suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yake la nukallif illa wusaha kaga yayi magana ne akan rikon maraya kaga ce ai rikon maraya akwai wahala sai Allah ya ce la nukallifu illa la nukallifu nafsan illa ba ma dora marai aikata wani abu sai abin da zai iya idan aka ce rikon maraya akwai hadari amma Allah bai sa shi yayi wahalar da dan adam ba zai iya yin ba don haka yasa ya kauda wannan idan ka ce ai amana ga kasuwanci yana da wahala sai Allah yake la nukallifu nafsan illa wusa in dai al'umma annabi ne ba mu taba dora ma rai aikata wani abu sai abin da zai iya kaga ya faɗa suratul bakara aya ta 286 ya faɗa suratul an'am aya ta 152 haka nan a suratul a'raf farkon sura aya ta 42 yace wallazina amanu wa
وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وكانوا سكي إيماني سكي أيكم فري لا نكلف نفسا إلا وسعها أشي كاغا أيكم دا تكيزو na imani daga bakin manzon Allah duk aikin da annabi ya karanta da mu na imani duk aiki na jiki wanda manzo ya karantar da mu babu abin da ya gagare mu shi ne abin da Allah yake kamar mai kamar wallazina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ana gaya mana waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai dama imanin da aikin kwarai din ba a saukar da shi yadda rai zai kasa yi ba to wanda ko ya iya yi waɗannan su ne ƴan aljanna Allah ta samu ya kuma faɗi hakan a suratul mu'minun aya ta 62 wala nukallifu nafsan illa ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون wala nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora ma rai aikata wani abu sai abin da rai zai iya aikata wanda da yana kitabun yanzu ku bil haqq muna da akwai wani littafi wajen mu wanda ke magana ta gaskiya duk abin da kai ana nan ana rubuta yanzu ku bil haqq duk abin da ka aikata ana nan ana rubuta dama shari'ar Allah ya sauwake ta ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya karantar da mu saboda haka ba abin da ya rage sai dai kawai rubuta ayyukan bayi kuma Allah yake mala'iku na nan suna yi wa kun da zuwa mun da don haka mutane ba za a zalunce su ba a ranar kiyama kaga waɗannan ayoyi sun tabbatar mana lallai shari'a da manzon Allah ya nuna ita babu wahala shari'a ce wacce dan adam zai iya dauka zai iya aiki da ita la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha suratul baqara suratul an'am ayat 152 Allah subhanahu wa ta'ala yake la nukallifu nafsan illa wus'aha suratul a'raf aya ta 42 Allah subhanahu wa ta'ala yake la nukallifu nafsan illa wus'aha a suratul mu'minun aya ta 62 wa la nukallifu nafsan illa wus'aha sannan sai yake wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun amma idan ka kwatanta da waɗancan al'ummomi da suka gabata babu shakka za ka tarar akwai bambanci akwai bambanci ta sashin saukin shari'a da kuma tsananinta akwai labarin da ya taho a cikin sunan abidawo sunan nasa'i sunan ibn majah hadisin abdurrahman bin hasana abdurrahman bin hasana yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam tare da rasulullah wa bi yadihi jarika jaraka manzo Allah ya fito wata rana yana dauke da wani abashi akwai wani akwashi da suke kira da addaraka a zamanin manzon Allah wato shi wannan akwashi kamar wato an yi shi da zallan fata fata ce aka busar da ita aka yi ta kamar kura ita wannan fata mutane na amfani da ita wajen tsarki manzon Allah ya fita da wannan zai zai kama ruwa sai munafikai suna suna cewa ai fakana wa kowa ba kuma da ba ba ilaika manzon Allah ya fita ne sai dai ba wannan فقال بعضهم sai wasu muna cikin suna cewa in kuru idan ya kuru kama ta mulkin mara ku duba muhammad yana da kariyar da mata ke yi ku duba muhammad yana da kariyar da mata ke yi wato ya tsura yana da kari yana gudun kar tsari ya taba cikin sa in ka lura akwai bambanci tsakanin yadda musulmi ke tsari da yadda kafiri yake shi kafiri bai damu ba tsarin ya zuba a hannunsa ko a cinyarsa ko a wandon bai damu kuma wake ganin sa wannan duk ba damu sa bane saboda bai da kunya dama kunyar ana samun ta ne wajen da'awar manzon Allah kuma da'awa bai tare da shi amma musulmi fa yana hattara kada musulmi kada wani ya ga al'aurarsa yana tsoron kada bawalin ya taba hannunsa kada bawalin ya taba suturarsa kada bawalin ya taba jikinsa da kafirai suka gama ba Allah yana wannan hattara irin yadda zai bawalin ya cewa duk shi kamar ba kamar ba shi bai yana tsoron su kai jimla kai shine sai manzo Allah shi ya ji su yana nesa amma Allah ya kai magana kunnan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kalle su sai ce wai haka kai tonka amma alin kama asaba sahibu bani isra'ila ka san labarin abin da ya auku da wani daga cikin bani isra'ila ba baka da labari kanu idza asabahum al-qawl karahu bil makari a zamanin annabi Musa in ka yarda wajen fitsari ya taba jikinka ba a sa ruwa a wanke za ka nemi almakashi ne ka yanke gurin ji manzo Allah a zamanin annabi Musa idan ka yarda fitsari ya taba jikinka a ba maganar ruwa bane idan ka ji an ce ruwa Allah ya saukar da ita ta zama mai tsarkakewa ga annabi ne annabi ne kada aka sauke masa wannan fana ahun sahibuhum an zalika mutane suka dinga tutuwa suna ta yanke jikinsu da almakusa saboda ka sai aka samu wani kangare mai taurin kai wanda yake wa bani Isra'ila ko fita da Musa kawai ya sai a sai nan ka gana muku irin wannan azaba dan fadari ya taba jikin mutum sai ya sa albaka shi yake fata sa manzo Allah yake kun ga wannan mutumin da ya hana bani Isra'ila bin umarnin Allah fa huwa yu'azzab fi qabrihi magana da nake muku dinnan a yanzu a yanzu dinnan ana mar azaba a cikin kabarin kaga tun zamanin Allah Musa kenan ake ma wannan azaba har zuwa zamanin manzon Allah a kwanciyar kabarin sa don me ya hana mutane aiki da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala hadisin yana sahih sunan ibn majah hadisin 276 yana sahih jami sahih hadisi na 2158 da kuma sahih tarhib hadisin 160 shahin hadisin yana cikin aunin ma'bud wato shahin sunan abi dawud a mujallar na farko shahin 26 yana daga cikin dalilai waɗanda suka sa imam bukhari ya ruwaito hadisin abu musa ashari yana cikin sahih bukhari kitabu rubu babu babu qawli inda tuba babu inda tuba fi qawli hadisin 224 sahih bukhari al-imam bukhari ya kawo hadisin abu musa ashari saboda ya nuna mana hadarin fitsari ya taba jikinka ko ya taba suturarka abu musa ashari tun da ya ji hadarin fitsari daga bakin manzon Allah ka yushaddidu fil bawl wa yaqul baya sassauci game da al'amarin fitsari yana cewa inna bani isra'ila kana idza asaba qawba ahadihim karaba banu isra'il idan fitsari ya taba jikin dayan to yanke wannan gurin yake idan kayan cikin sa ne ma zai yanke haka kuma fata jikinsa hadisin yana sahihu muslim kitabu fahara hadisin dari biyu da saba'in da uku abu wa'il yana cewa kana abu musa yushaddidu fil bawli abu musa al-ashari daga cikin sahabbai baya sassauci game da al'amarin fitsari saboda wannan labari da manzon Allah ya bayar saboda hadarin fitsari saboda ka abu musa al-ashari ya zama yana yawo da da gora da gora yake ciki akwai goransa na bawli ya kuru ke kawo kura ko ko kawai zai sai da ya sa al'aurarsa a cikin kwalba ko wani abu ya yi ya yi tsarkinsa ruwan bai ma da kawai ba yaya kake irin wannan tsanantawa ya ce a gafa abin da manzo ya faɗa da kai inna bani isra'ila kana idza asaba tibla ahadihim bawlun karabahu bil maqam manzo Allah yake banu isra'ila idan fitsari ya taba fatar dayan to yanke gurin yake yi da almakashi idan ku haka zai tabbata a zamanin banu isra'il ko mu yanzu da Allah ya sauke mana da ruwa ai sai kuma mun karɓi saukin amma wancan tsanani game da bawalin ai Allah bai dauke shi ba kaga Allah ya sauke mana hukunci ne hukunci idan fitsari ya taɓa jikinka yanzu maimakon ka yanke sai ka sa ruwa amma kuma najasar fitsarin ba an canza fitsarin tana nan najasa kamar yadda take a zamanin annabi Musa alaihi salam haka nan take a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da kuwa najasa ce ta samu irin wancan tsanantawa to akwai bukatar a yanzu kai ma kai haka zaka ga mutane ba su kula musamman irin bandaki da ake zama kan makewayi sau da yawa zaka ga mutum yana bawalin yana watsuwa jikinsa amma bai sani ba bai ma damu ba bai damu da cewa kayan yana dawowa cikin sa wanda akwai bukatar ka mai da hankali saboda babu shakka misali ko da dugu guda da yake jikin ka kai ibada da ita kai kai ibada da wannan dugu na fitsarin Allah zai karba ba saboda haka akwai bukatar mai da hankali wanda yasa Abu Musa Ash'ari ya zamanto yana sanin sawa amma cewa shari'ar manzon Allah akwai wahala da babu sai da ajin malamai suke cewa ko da yake an ce babu wahala baya nuna cewa wato abin nan baya nuna cewa za a samu wuya ta sashin aikatawa saboda shi dan yana tare da bawa shi dan yana tare da bawa ya ba ta kamar misalin da kis al-kisu bin abdussalam yayi kenan yana da misalin da ake kira qawaidu ahkam fi masalih al-anam al-kisu bin abdussalam yana cikin malaman da suka rubuta littafai na ainihin qawaidu ahkam wato al-ahkam fiqhiyya a farkon littafin yana cewa mashaqqatul la tanfaqu la tanfaqu ibadatu anha inda aka ce irin wannan wahala ne wanda shaytan ke sawa ai kowace ibada ba ta rabuwa da shi kamar misali idan ana sanyi kai alwala ai wannan wahalar shaytan ke hana amma ba wai dan in kai alwala za ka mutu ba ko idan zai kai ga in ka taba ruwan za ka mutu an ce ka bari ka koma ne kai mama kaga nan ma an samu sauki kenan والغسل في شدة السبارة ko kuma tari mutum yana da janaba ake tashi yayi wanka ya tashi yayi wanka idan lokacin sanyi ne yana samun wata wahala a cikin sa wannan wahala ke dan ki samu mutum tunanin sa amma ba wai zaka kasa bane dan abin da ake nufi shine shari'ar da Allah ya ba mu annabi dan adam bai kasa yin ta shari'ar da Allah ya dora wa Isra'il Allah ya tilasta su yi ko da ba za su iya ba saboda haka yasa aka aiko manzo da irin wannan rahama aka ba shi sassauci game da abin da Allah madaukake ya tsananta a kan na sashen dokokinsa Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya kafa samun kuskure akwai wanda ya rubuta wasu tambayoyi guda uku ya ce na farko shin ina matsayin amfani da loudspeaker a lokacin tahajjud a tsakiyar dare sautin yana kaiwa ko ina wannan tambaya mun dace muna amsawa shekara da shekaru ibada gaba ɗayan ta idan za ka yi ta muhimmin abu shi ne zama ka ɓoye ta daga kai sai Allah wannan shi ne duk ibada ta jiki akwai buƙatar mutum ya zama yana iya ƙoƙarin sa wajen ɓoye wannan ibada kar mu manta cewa ba kyan ibada ba ne ikhlas shi ke sa mutum ya ci ribar wannan ibada a ranar kiyama don haka idan za ka yi ibadan nan da'iman ka yi ƙoƙarin yin sa ta inda za ka tsira da ainihin ikhlasinka an sani abu ne mai wahala amma kai iya kokarin ka naga cewa ka dace wajen ka samu lada akan wannan aiki kuma babu shakka hakan yana daga cikin abin da ke kawar da ikhlasi saboda idan dai za ka yi karatu a zasu yi ka za ka yi kokarin ka burge dan jama'a su ji ko makwabta ko wani abu shi dan baya da zai zuwa ga dan adam Allah ya samu kai sannan babu da zan cika bashi tasiri saboda ne saboda ai kiyamul lailin ba dole bane akwai waɗanda su bacci suke so a lokacin ba sallah ba don haka ba dole bane da kamar dole ne a ce to a babu da idan an buɗe wanda bacci yake so baccin a gurinsa lada yake samu kan abin da manzo Allah ya faɗa yake kai bacci na mumini idan ya bi shi bisa tsari na sunna ibada ce a rayuwar mumini gaba ɗayanka idan ya yi ta daidai sunna ya samu lada kai akwai wanda ke bukatar ya ga ya huta saboda ya wuce yana aikin wahala idan akwai karar lafi ka ba zai ba zai iya huta wannan abu ne wanda hankalin mutum yana iya dauka amma duk da haka ta sashen hukunci malamai sun tafi kashi biyu akwai malaman da suke ganin ba laifi ba ne da an bude saboda ai ba duk shekara ake budewa ba wata ramadan ne wannan shine fahimtar bin ba wanda yana cikin fatawa wannan na mujallada shafi na arba'in da biyu wasu malaman na ganin bai dace din ba wanda kuma hujjojin su ya fi yawa kamar ibnu husaini yana cikin fatawa wannan mujallada goma sha uku shafi na saba'in da hudu wannan yake ni kan nikan ga a wasu masallatai suna yin sallar tarawih bayan raka a kusa na farko sai su huta kafin su ƙara da rakawoyi hudu bayan nan kuma sai su kawo rakawoyi uku wato matsayin wujiri yayin da wasu idan sun sun soma ba su tsayawa har sai sun gama baki ɗaya da zarce ke shin wanne ne ya fi dacewa da sunna ko wannan sunnar manzon Allah ka dama ka yi lafiya raka'a biyu ana sallama ko a yi raka'a uku a hade ko biyar a hade wannan duk mun yi bayanin ta a darasin fasul bulugul mara kuma yana cikin littafin sadu da na rubuta ba malamai da yawa babu shakka suna rinjayar da tarawihi ne raka'a biyu aka sanin malaman sunna galibin malaman sunna suna cewa in dai tarawihi ne a masallaci ba a gida za ka yi kai kadai ba to kai tarawihin na raka'a biyu kai sallama shi ne ya dacewa da tsarin tarawihi na sahabban manzon Allah wanda sahabbai su kai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne amma idan ana magana hada raka'a hudu da hada raka'a hudu da raka'a biyar wannan Annabi yayi a qiyamul layl amma shi kadai ne ba a cikin jami'i ba saboda haka akasarin malamai suna cewa in dai tarawihi ne kada a wato haɗa raka'o'i a yi raka'a biyu a zauna shi ne da dacewa da asali tarawihi siffan tarawih a zamanin sahabbai to amma al-imam Abu Hanifa yace tunda ya tabbata annabi ya yi duka ya haɗa wasu raka'o'i ya kuma rarraba su duk wanda mutum ya yi ba a cewa ya saba musulman manzon Allah wannan ya duba al-istizkar mujallal biyar shafi na 237 yana bayanin yana ina Ibn Abdul Barr saboda haka kaga ya nuna cewa bayanin ibn al-imam Abu Hanifa shine mafi dacewa domin duka annabi yayi tunda annabi yayi ba da ba daidai bane kace mutane kafi abin da manzon Allah ya aikata amma dai abinda aka fi so malaman fiqh galibi abin da suka fi so shine kai raka'a biyu ka zauna kai tahiya kai sallama domin akwai rigima da take biyowa ta badin sahau badin sahau ya shafi annabi ba farilla ba to idan aka samu rikici ta wannan gefe ba kowa ke iya warware wannan matsalar ba sai mai zurfi ilimi saboda haka yasa suke cewa daina haɗawa shi da shi amma dukkan su sunnar manzon Allah ne ba daidai bane mutum ya faɗa saboda ya ga wani yana yi haka Allah ya samu kai wanda yake mutum ne ya sha ruwa yana zuƙar rana ta faɗi saboda an yi hadari gari ya yi amma daga bayan rana ta bayyana ina matsayin azumin sa azumin sa nan sai dai idan bayan ya gara nan kuma ya sake daukan ko ruwa ya sha amma in dai wancan ruwan da ya sha da rana ta daga sai ya kama bakin sa ya gum to shike azumin sa bai baki ba wannan shi abin da ibn tabiya ya faɗa a majmu'u fatawa mujallal na 25 shafi 228 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك